الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin daren talata sha hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka na tarkisi da aka yi na waza'ifu ramadan tarkici a cikin lana'ibul ma'arif na babban malami ibn rajab alhamdali rahmatullahi alaihi mun yi darasi guda uku yau za mu tashi darasi na hudu a wannan littafi mai albarka na waza'ifu ramadan shafi na ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka na hidaya wanda ke kundila gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana za mu tashi tashi na ashirin da shida inda shaula ta farko kenan paragraph na farko da malin ce wa qala yaqub bin yusuf yaqub bin yusuf yace balagana mun samu labari cewa Allah ta'ala ya kuli li awliyaihi yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki zai yi magana da masoyansa ranar alkiyama yace ya awliyai ya ku masoyana dalama na zanto ilaikum fi dunya sau da yawa na kalle ku a duniya wa qad qalat shafahukum an al ashriba wato qala shafahukum labban ku sun bubbuje saboda rashin shan ruwa wa gharat a'yunukum sannan idanunku ya yi loku ya koma ciki da ba wuce yake faɗa sannan sai yake wa kafaqat budulukum sannan cikunanku kowa cikinsa ya ɗanfari kunun yau mafi na imikum to saboda haka yau ku zama cikin ni'imarku wa ta ɗaul ka'asa fi ma bainakum ku rika baye ne ya na kofi mun faɗi alka'as shine kofin da yake da wani abu musamman wato kayan marmari ko giya ta aljanna shine alka'as saboda haka ku rika baye ne a wannan ya ɗauka ya ba wannan shine baye ne ya na wannan kofunan da suke cike da kayan ta a tsakaninku wa kulu wa shirabu sannan ku ci ku sha hani'an kuna masu farin ciki bima aslaftum saboda abin da kuka bari fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka shuɗe wa qala al-hasan hasan al-basri yace taqulu al-awra li waliyillah matan hurul ilmi mata guda ɗaya matan hurul ilmi ita ce haura'u haura aina'u dama haura'u matar guda ɗaya aina'u ma guda ɗaya ainihin kuma da yawa shi ma haurin da yawa abin da ake kira da haur ita ce wadda farin idan ta fari ne kan bakin ma baki ne wani kagan baki da farin ta kai suna ba da wani launi na kyau yawa to shi kuma aina'u shine ne manyan idan shine aina'u to shi da Allah ya bada sifa su wa hurun ayn mata ne masu manyan idanu kuma farin fari ne kalbakin baki ne wuri shi ne hauru ne domin shi manyan idanu yana ɗaya da wata abin da yake karawa mace kyau to shi ne yake cewa um ita mace mata wuri ne za ta ce wa huwa muttaqirun ma'aha mutum yana kashin gida tare da ita alana har da asali a gefen wato koramar zuma to ali ga tana da kofi da ruwan zuma da zuma a ciki tana miƙa mara tana cewa da inna allaha nazara ilayka fi yawmi fi yawmi sa'id Allah ya dube ka a wajen wata rana ne wadda take ta bazara wadda ake tsananin rana ba'idin ma baina tarafai wanda wato ba'idin ma baina tarafai wa anta fi zama'in wanda wato gefanka guda biyu sun yi nisa da juna saboda tsabar yunwa da kishirwa gefanka guda biyu sun yi nisa da juna shine wasu malamai suka ce hannun hagu da dama saboda yadda yake kemik ba chemical energy a jikin zama ma ya so ya daga wannan hannun ya haɗa shi da wannan saboda yunwa to shi ne yake cewa wa an tafi zama in kana cikin kishirwa hajiratin a garjin rana min jihadin a ɗan shi saboda tsananin kishirwa fa ba bika mala'ika a wannan lokacin sai mala'iku su yi alfahari da kai wa qala sai unzuru ila abdi ku duba bawana ko kuma Allah madaukakin sarki sai ku kalli bawana fa ba bika mala'ika Allah ya yi alfahari da kai cikin mala'iku ya ce unzuru ila abdi ku kalli bawana taraka zaujatahu ya kyale matarsa wa sha'awatahu da sha'awarsa wa da'amahu da abincinsa wa sharabahu da abincinsa min ajali duk saboda ni ragbatan fi ma indi saboda yana kwaɗayin abin da yake waje na ushirukum anni qad ghafartu lahu to ina ce da muku ku malaiku cewa wannan bawan da ya wannan ɗabi'a na gafarta masa fa ghafara laka yawma idin a wannan ranar tana ba ki labari ita ba ta hure a wannan ranar Allah ya gafarta ma wajen waje ni ka sannan kuma ya aura maka ni a ranar da ya gafarta ma kuma ya aura maka ni ita za ta baki wannan labarin wa fi sahihaini ya zo a bukari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan daga annabi alaihi salatu wassalam yana cewa lallai a aljanna akwai wata kofa da ake ce mata da ita al-rayyanu mai kosarwa kotarwar da wato kotarwar kishirwa ya dukulu min sa'imun masu azumi za su shiga ta wannan kofar la ya dukulu min gairuhu duk waɗanda ba su ba ba za su shiga ba wa fi ruwayati da wata ruwayar idan dakalu uglika suna gama shiga sai a kulle wani tabarani an sa al marfu'an li kulli babin min abwabil birri babun min abwabil janna ya zo a ruwayar tabarani ana cewa kowace kofa daga kofofin biyayya ga Allah madaukakin sarki akwai wata kofa daga kofofin aljanna abin nufi duk wata biyayya da za a yi wa Allah madaukakin sarki irin wannan biyayyar da ake wa Allah akwai irin kofar da za a shiga ta wannan biyayyar da aka yi yanzu masu sadaka za su je sadaka da babu sadaka an rubuta saboda haka duk biyayyar da ake wa Allah akwai sunan kofar da za a shiga ta nan to shine ma ne yake cewa yake wa inna babar siyani yuda an rayyana ita ko kofar azumi ana kiranta da kofa an rayyana mai kosarwa daga kishirwa wala hufi hadisi abdurrahman bin samura an nabi sallallahu alaihi wasallam fi mananihi dawi daga annabi ya da insha Allah tabbata a garin shi yake a wani baccin sa mai tsawo yake wa ra'aytu rajulan min ummati yanhatu anajan yace na ga wani mutum daga cikin al'umma ta yana lallage saboda kishirwa lallage shi ne zaro harbi kullama da ramin audi suri da ya kusa zuwa tafki da sai a kore shi fa ja'ahu siyamu ramadan ana wannan kore ta ta kawai sai ga azumin ramadan da ya zo fa sakahu sai shi ya shayar da wa arwahu kuma ya kotar da shi ibnu abu duriya ya rawaito hadisi cewa wannan hadisin da muka biya yanzu da'ifun jiddan yawa wannan kuma daga ibnu abu duriya yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba sa aba musa ala sariyatin fil bahr wata rana annabi ya aika abu musa ala sariya ya zama komanda domin sariya ita ce rundunar da ta fita ba annabi a ci fil bahr dan shi suke ta ne wato wani kogi ta wani gari su yakin fa ta fa bil mahakif ana haka kawai sai suka ji wani sauti mai kara wani mai sauti ya zo kwalla musu ke kira irin ka ji kira da rasa daga inda yake shi za a ke kiwa telefon a haki saboda ka ga murya za a faɗa ta ciki yawwa to sai ce ya ahla safina da ba jirgin ruwa suke ya kuma abota jirgin ruwa kibu ukhbirukum bi qada'i qada'u Allahu ala nafsi ko daya in ba ku labarin wani hukunci da ubangiji ya hukunta wa kansa anna man adaka nafsahu fi yawmin hali Allah ya wajabta wa kansa cewa duk wanda ya wato ya tsora wa kansa ya ba ya da kansa wata kishirwa a wani yini wanda yake yin nan mai zafin rana kana hakan alallahi an yuriyahu yawmal qiyama to Allah ya tsora wa kansa cewa sai ya kosar da shi ranar alkiyama walil bazzara fi yawmin sa'i a ruwayar ba za maimakon yawmin hari shine yawmin sa'i didi rana bazara kenan rana da yinin da yake mai zafi taqahu Allahu yawmal adashi Allah madaukakin sarki zai shayar da shi ranar da ake tsananin kishi ba ranar alkiyama kenan da ibul islam saboda akwai wani Abdullahi bin Mu'ammal a cikin isnadi shi sa isnadin bai sha ba walil bayaqi ana ali bin marfu' man mana'ahu siyamu min al-ta'am wa sharab duk wanda azumi ya hana shi ci da sha adamahu Allah min sibaril janna to Allah zai siyar da shi daga kayan marmari na aljanna wa saqahu min sarabiha sannan zai shayar da shi daga kayan wato sha na aljanna wa zakara ibnu abi dunya an anas marfu'an as-sa'imuna yanfahu min abwa'ihim rihul miski cewa masu azumi wani wato wani kanshi yana fitowa daga bakunan su irin kanshin almiski wato zau da hun ma'idatun ta haka na sannan za a ajiye musu kabaki shine ma'ida suratul ma'ida ai surar kabaki kenan yawa in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa anzil alaina yawa to saboda haka sai yace annan wato zau da hun ma'idatun ta haka na ya kuluna minha za su rika ci daga cikin wannan kabakin wannan su zai hisab su ka sauran mutane suna go filin hisabi wa ana nafin marzuwan inna lillahi ma'idatan ana ya rawaito cewa Allah yana da wata irin wani irin kabaki lam tuwa mithlaha ainu ba wani ido da ya taba ganin irinsa wa lam tasma udhun sannan ba wani kunne da ya taba jin labarin irin wannan kabakin wala kadara ala kalbi bashar kuma ba wani rai ko zuciya da ta taba hararo ta yi tunani irin wannan kabakin na Allah la ya ta'udu alaiha illa sa'imun ba mai zuwa ya zauna a wajen kabakin illa sa'imuna sai waɗanda su azumi dama kabaki shi ne ai irin da wani tebur din nan da za a je aje teburin da za a dora kayan abinci ne yawa shine ma'ida ma'idatan min as-sama'i takunu lana aidan li awwalina to sai yace wa an ba'd salaf wanda da cikin mazabata kuwa kali yace balagana annahu yudau lahum ma'idatu ya'kuluna minha wan nasu fil hisab mun samu labarin cewa za a ajiye musu wani kabaki teburin abinci suna ci daga wannan kabakin su kuwa sauran mutane suna filin hisabi bai kulu na sai ya rabbana na rubuta an hasabu haula ya'kulun sai ya ubangiji mu yanzu za a rage mana hijabi ga wasu suna cin abinci mu kuma muna nan fa yukali sai a ce da su inna hum talama samu wa aftarsu sun dau lokaci su kuma sun dau lokaci suna azumi ku ku kuna cin abincin wa qamu wa nimtum suna kai wandara ku kuma kuna ta bacci wa ra'a ba'd al-arifina fi manami wanda cikin masana Allah madaukakin sarki ya gani a baccinsa ka annahu udkhila aljanna kamar an shigar da shi aljanna fa sami a qa'ilan yaqulu lahu sai waje in sai ji wani mai magana yana cewa da shi hal tadhkuru annaka sumta lillahi yawman qattu shin za ka iya tuno cewa wata rana guda ɗaya da kai azumi don Allah kawai ka tuno rana ɗaya da kai azumi don Allah fa kana ma yace eh kala sai ce ba aka zafi suwani mai tsari min aljanna yace kawai sai wata irin iska mai daɗi ta zo ta ɗauke ni a cikin ta lullube ni a cikin aljanna kawai daga tuno wannan ɗin wa man taraka fi dunya lillahi ta'aman wa sharaban muddatan yasira to ka sani cewa duk wanda a wannan duniya wato ya bar abinci ya bar abin sha dan lokaci kankani dan Allah ba dan wani ba awadahu Allahu anhu ta'aman wa sharaban la yanfadu shi ma Allah madaukakin sarki zai canja masa wato da wani abinci da abin sha wanda ba zai kare ba wa azwajan la tamutna abadan da matan da ba za su mutu ba har abada domin an shiga aljanna ba a mutuwa ai ita ma mutuwar yanka ta za ai sharu ramadan malai yake to sai wata ramadana fi yuzawwaju sa'imun a cikin za a aurar da masu azumi wa zawwajnahum bi hawlin ayn shine muke cewa ba wata ibada da za a maimaita aljanna zakka ko azumi ko sallah duk an gama an kai da ka jira amma za a maimaita ibada aure saboda haka ko ya wannan kai ka san aure yana da muhimmanci ko ya wannan kawai ka kalla domin za a yi aure a duniya kuma a lahira sallah ko muka yi nan mun gama shi kenan to sai ce fil hadith ya zo a hadisi innal jannata la tuzakhrafu wa tubakharu min al-hawl ila al-hawl ita aljanna za a kawata ta a sa mata turaren wuta daga shekara zuwa shekara ake kawata ta ne kudurin shahar ramadan saboda zuwan watan ramadan kamar dai da za a ga wasu ayi a ɗabi'a su za a ga wani imamin ya zo sai ya yi tumfin gida ko ko kuma wani ya ware wani wata wani kuma sai bayan sallah wani kuma bayan damuna da damuna ta wuce kawai sai ya sake tumfin gida kuma ya ajiye wannan lokacin da yake ne sabuntawa to ita ma aljanna duk lokacin da sha'aban ya zo ramadan ne dan sun karo to sai a tsawatar da ita da wayannan kayan marmarin um, kayan ka alati saboda ne mata ƙulun sahur sai mata huru ne ta ce ya rabbi idan Allah na fi hada ta eh idan Allah ta sanya mana wani abu in ka sanya mana a wannan watan min ibadika azwaja ka ba mu mazaje a wannan watan ya Allah matan huru ne za su roƙa a ba su mazaje a wannan watan ta kiro a ayyuna da wanda za mu rika samun farin ciki da ganin su wata karu a ayyulun bina su ma su rika farin ciki da ganin mu wa fi hadisin akar a wani hadisin daban inna al-qura tunadi fi jari ramadan mata wurin da za ta yi kila a watan ramadan ta ce hal min qadidin ila allah fa yuzawwiju shi akwai ne neman aure mai to ya aure mu a gurin Allah mai neman auren mu a gurin Allah Allah ya aura masa sai sai ce muhurul muhurul hawdul ainihi dole ta hajji ku sani cewa sadakin matan hurul ilmi ba kuɗi za ka ɗebo dala ko saifa ko naira ba sai suka ce tsawon ta hajji shi ne dole ta hajji za ku ga ya rubuta tajahud tasbihi ne kuskure ta fi ɗara ne dole ta hajji an gane ko tsawon ta hajji ɗinka wa huwa hajjinin fi shahari ramadan aksara min gairi to shi ne yake cewa wa huwa hajjinin fi jari ramadan yana min saduwa zuwa ga watan ramadan asara min gairi abun nufi wato wanda ya yi a watan ramadana sai ya fi morewa fiye da wanda yake ya yi a wajen raka ramadana shi ma hadisin nan dalili wasani ya nabi min sa'imi na man yasumu fi duniya amma ji walla daga cikin masu azumi akwai wanda suke yin azumi a wannan duniyar dan Allah madaukakin sarki ya ya ake azumi don Allah fa ya fazo rasa wa ma wa'a za ka ga ya kiyaye kai da duk abin da kai ya kunsa ne kai ya kunsa baki hanci ido kunne duk kai ya kunje to shine malamin ce wal badana da ciki wa ma hawa dai abin da ya kunsa shi ma ciki kaga jije ga da sauran su biyar ciki wa yadhkuru al mauta wal bala sannan yana tuna mutuwa da jarrabawa bala'i iri iri wa yuridu al-akhirata wa yatruku ziyarata ad-dunya me irin wannan azumin dan Allah za ku ga yana da fatan lahira sannan yana barin kawace kawacen duniya fa hada shi ko wanda yayi wannan aidin idin idin yawm lika da rabbi ran da zai idin wato sai abincin sa shine ran da zai haɗu da ubangijin sa wa farahi bi rabbi ru'yati kuma zai farin ciki da ganin Allah madaukakin sarki ya ba shara sa'ili ya ku taron masu azumi su mun yauma an shawa til hawa ku abu zumci wannan yinin ku bar shawa shawa na son zuciya ikadi ku aidan fitr yawmal liqa domin ku rinci ranar cin abinci ranar haduwa da Allah la yaqulanna alaikum al'amala kada ku bari dogon buri ya ja ku biski bilahi al'ajal na nuna muku cewa ai kuna da ragowar kwanaki fa inna ma zama da hari siyam kad zahaba domin mafi yawancin wato mafi girman mafi girman yinin azumi ya tafi wa idan liqa'i kad taraba sannan kuma wato in na haduwa da Allah madaukakin sarki ai farin ciki shi kuma ya kusanto kauluhu wa nakalubu fa misai fadin sa cewa bakin warin bakin ne azumi kuwa a yawa inda layi da rihi da dukki sai wato ya fi soyuwa ya fi daɗi a gurin Allah fiye da kanshi almiki kalubul fam yace warin baki ana nufin ra'ihatun wani irin wari ne da bayan ta sa'adu minhu min al-abkhira wanda yake tarabowa na daga wani hayaki bai ko shi ne abkhira wannan hayakin da yake fitowa na yi bayanin sa a wasu lokuta sai ce da kalu li kuluwil ma'idati min at'am bi siyam ka ji ko saboda kasancewar babban hanjinka ya dauki lokaci babu komai a cikin sa shi za yake fitar da wannan odo din ba warin baki ake bayani ba ba gaban bakin ka baka burush ko asuwa ciwa shi ake bayani abin da ake nufi shine wannan interference din naka da ba abinci ne ya dau wasu awar to yana fitar da wani odo shi ake magana gashi nan ya faɗa ma karara ana na dade ina faɗa da baki amma ga shi a rubuce to shine ma da yake cewa wani ya ra'ayatin mustakraha fi mashamin nas shi wannan wani inda mutum zai kai bakin sa lokacin da mutum yake fitar da jira ga ana kyamarsa ba a san sa duk lokacin da mutane suke kankara to ba sa bukatar sa shi ma ne yake masham yana nufin kan san kankana kenan shan ma'ani wardatar ko sai yake lakin na iya ba inda lahi da zai yi sai dai wannan kodo din da yake fitowa ya fi daɗi a gurin Allah fiye da ƙanshin almisi haitu kanat na ji adar an ta'ati domin yana tasowa ne saboda ne biyayya ga Allah shi wannan hayakin na fitowa ne saboda biyayya ga Allah shi hayakin eh wa ga wardati da neman yarda Allah sai ce wa bi ma'ana yana da maloli biyu anna siyama shi azumi lamma kana sirran baina al-abdi wa baina rabbihi fi dunya tunda ya kasance sirri ne tsakanin bawa da Allah a duniyar nan sai ji azharahu Allah bil akhirati alamiyatan lil khalqi to tunda haka ne ranar alkiyama kuma Allah sai ya bayyana shi karara a gurin mutane domin ka boye shi nan to ranar alkiyama sai ya bayyana shi a cikin jama'a liya shahara bi zalika ahli siyam domin duk ma'abota azumi su shahara da an gansa a ce wannan mai azumi ne ma'abotin azumi ne tunda ka boye a nan ba ku gani ko ake alheri yanzu mutum yake koyewa to in ya mutu sai ya bayyana da yawa ayyukan mutum na alkhairi wanda yake koyewa za ku ga duk yadda ya koye in ya mutu sai ya fito ga ni zai da labirin ai kun ga abinci yake rabawa cikin dare ba wanda ya sani amma da ya mutu sai da aka gani ko mun ba da misali ai ba na faɗa ba nace injiniya faki Allah ya ji kanka ai kaga muka ce du azur duk karatu aka mun sai ya ba da gudunmawar littafi goma ko a girin bayan ya mutu zan da yana da ban faɗa ba amma bayan ya mutu ai na faɗa muku kuma musancin malamai ma ya faɗi wasu abubuwan daban to haka ake alheri yake duk inda yake duk koyashin da ake yi bayan ka mutu ya fito kamar hayaki ne sai Allah ya bayyana shi to kuma ranar alkiyama sai Allah ya ƙara bayyanawa a gaban al'umma gaba ɗaya duka an taru da aljanu da mutane sai Allah ya ƙara faɗa cewa wani ke yin kaza kuma ya ɓoye to ranar kuma ce so dama a ga wannan aikin ƙarara to shi ne ma yake cewa wa yu'rafuna bi siyamihim bainan nas za a gane su da azumin su a tsakanin mutane idan ka yi a duniya dan a gani sai Allah ya ce iyala dan ka kenan na ganin wannan ka gani sun gani da a bara a rediyo dan ka rubuta a fejin ka rediyo iya wannan ne ladan ka amma idan ka boye ko da wani ya faɗa kai ka zo a boye ladan ka da lahira yana nan yana nan to shine malai yake cewa wannan shine abin da wato za a samu na masu azumi jaza'un li ikhfa'i siyanihim fi dunya sakamako ne ko jaza'an sakamako ne li ikhfa'i siyanihim saboda koyi azumin su da suka yi dunya a duniya wa ana anas radiyallahu anhu marfu'an fa yukhriju as-sa'imuna min quburihim za a fitar da masu azumi daga kaburburan yu'rafuna bi rihi afwahi wa nimkin za a gane su ne da iskar da za ta rika ta fitowa daga bakunan ko ya karuju sa'imuna min qurburin yu'rafuna bi rinni abwahim yayin da masu azumi suke fitowa daga kaburburan su za a gane ana gane su ne ta hanyar wato numfashin da suke wannan warin da yake fita na bakin su riwa abwahim kamshin bakin su a yabu min rinni almis za a rika jin sa ya fi almiski kanki rawu asbahani wa bi isnadi mubab قال مقبول أما بعد مقبول يتي يروى أهل الجنة برائها yan aljanna za su rika fitar da wani odu mai daɗi fa yaqulu da sai su rika cewa rabbana ma wajadna rihan mundu da kallal janna ayyaba min hadhihi ra'iha tunda muka shiga aljanna ba mu taɓa jin wani kanki mai daɗi fiye da wannan kankin da muke ji ba fa yuqalu sai a ce da su ra'iha ni ra'iha tu abwahi sa'ili wai yan aljanna ne wasu za su rika jiho kanci kamar ka kunna turaren wuta ya shiga makota sai su jiho kanci daga makotan yana shigowa zai ce ya ubangiji tun da muke ba mu taba jin kanci muna jin kanci da wanda ba aljanna ba mu taba jin irin wannan ba sai a ce da su ai kanshin bakin masu azumi ne yake lallabo muku cikin ɗan gidajen ina ga su kuma masu azumi gaskiya gidajen nan wa karta fu ra'ayatu siyami fi dunya kai jin bakin ya ajiri yana gamewa a duniya shine tafu fatattan ce ko kamar da al'akara ya game ko ina duk kafin lahira wa hiya nawan yace nauyin ji ne ado ma ɗaya daga ciki ma yi da raku bil hawasi zahira abin da ne za ta ruska na daga alhawas shine a tashin tsogan sunan da ake magana an gane um, ganin ji da um, tabawa da sauransu to sai yake abinda za a rika na wayannan gabobin guda biyar kana abdullahi bin galib min al ibad al mutahi da fi salati wa siyam abdullahi bin galib yana cikin bayin Allah waɗanda aka san su wajen ijtihadi na wajen sallah da azumi falamma dubina yayin da ya bar duniya abdullahi bin galib yana cikin tabi'i yayin da ya bar duniya aka binne shi kane gobe min turabi kabrin da ya hasil bit kina duniya na zahirin kenan sai aka ji kasar da ake binne tana aiki kamar an zuba mata turare tana aiki kasar da ake binne farwi ya filma da sai aka ganci a bacci suna magabata mafi yawanci in malamin su ko wani bawa Allah ya mutu hawa ɗalibai har addu'a ce ya Allah ka nuna mun shi a bacci haka magabata suke yi shi ne muka fara a fakuru dini rabi a bayan ya mutu da tafsiri bayan ya mutu ɗaya daga cikin ɗaliban sai ya addu'a Allah ka nuna mun malami na sai ganji a zaune cikin fararen kaya da wani abu a gabansa kamar littafi yana karantawa sai yake da shi kai ko wajen tarabbak ya ya mu'allim ya ta da ubangijin ke yace alhamdulillah sai yace to menene Allah ya karba ayyukan ka yace kaga duk wannan gogorwayar da aka yi yace wata fatiha da nake koyar da wasu bayan Allah ita Allah ya karba shi za mu ke gaya wa masu karantarwa kawai al-ikhlasu wa ihdarul niyya din nan kullun karka halatto da wannan jirin da zaka fita domin idan mutane ne ba ba za su biya ka ba ba wanda zai biya ka wallahi ka kalli wannan kawai sai Allah madaukakin sarki ya yi ma wani abu ta inda ba ka tsammani ka sa Allah a ranka akwai wannan ne fa'ida to saboda haka to sai sai yayin da aka bulle shi sai aka ga wata wakan tina ta bi da kasar ta aka a bacci aka tambaye shi an tilka ra'iha dangane da wannan tsarkin annabi tujar ne kaburi wanda ake samu daga kabarinsa fa kada sai yace tilka ra'iha tilawa wa zama ila alamin mumi yace wannan ɗankin karatun alkur'ani ne da kuma kishirwa da na rika yi ta azumi saboda haka sai a lura da kyau eh shi za ba wai a banza za ku ga annabi alaihi salatu wasalam hatta a yaƙin uhud in aka zo zai ce za abin da mutum biyu a cikin lahadi sai ce wani ina wanda ya fahimta ga wannan irinsa uku wannan irinsa ɗin zai ce to a sa shi a gabas saboda akwai falala mai yawa matuƙa wasani na biyu ma kasance kowal arwa irin abin da rai zai rika fesarwa wal kulubu da zukata fa yujibu zalika lisa'ilina al-muqlisin lalle za a samu a gurin masu ajiri da kuma al-muqlisina masu yi abu dan Allah al-mawadda za a samu kauna wal mahabba an gane ko da kuma bi da soyayya domin akwai bambanci tsakanin kauna da soyayya mafi yawanci yanzu masu matasa soyayya suke yi ba kauna ba yi za a ke samun matsala to sai yace fi qulubil mu'minina a zukatan mu'minai za ka kai ne yawan ajini da karatu alqur'ani bayan Allah suna kaunarka suna son ka da gaske وفي حديث الحارث الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان زكريا عليه السلام حديث الحارث الاشعري يقول وترانا annabi zakariya yana cikin banu isra'ila ko ɗaya daga cikin annabawan da banu isra'ila suka yanka da annabi da yara annabi zakariya duka ke sa shi da Allah ya ce fariqan ya qatiluna wa fariqan fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun ko fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun kuma in ka duba tadabburin alqur'ani ba ka duba ka ga fariqan kazzabu sai aka kawo shi da mai da fi'il ma bi wa fariqan yaqtuluna shi kuma ka je ka yi tadabburi akan iya wannan gurin ka ji da yasa aka faɗa haka ai annabawan sun jude amma kuma aka ce yaqtulun me yasa aka ce sun karya ta su nan kuma suna karkashe su ya kamata ka kyau da buri iya karkashin wannan kawai a cikin suratul ma'ida to sai ce shi wannan ba annabi zakariya alaihi salam yace qala li bani isra'il yace wa bani isra'ila wa amurukum bi siyam ina umarta ku da yin azumi fa inna masala zalika kamar sani rajulin domin misalin azumi kamar mutum ne في إصابة لعصبة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة كوادا كم تنكر زوا كسا كين عصبة ko kuma ka ce wasu su baki sama da sha uku zuwa sha tara ya danganta dai da tafsirin da ka samu to sai yace ka wata ne rajulin fi isaba kamar mutum ne da yake cikin tawaga ma hu suratul a tare da shi akwai wata yar yar kwantena shine sura ri'a yar kwantena wadda fi ha misku kamar yar kwalaba haka ina irin yar kwalaba da ake yawo da ita ne ne mai roll on a jiki wanda ake dan gogawa a hannu na turaren nan da ake rabawa yau wato kamar irin ta misali ya karawa fi ha misku a cikin da akwai miski fa kulluhum yu'jibuhu rihuhu sai zan so a cikin tawagar kowa yana mamakin kai wanda irin kanji ne yake fitowa daga jikinka ga shi dai ba mu ga ka fesa turare ba amma wani kanji na kanji daga jikinka annabi zakariya ya bada wannan misalin sai yake wa inna li asaili to ku sani kanjin mai azumi a tiyabu inda Allah ne rai almis ya fi dadi a gurin Allah biyar da kanjin almis rawahu tirmidhi wa ghayruhu hadisi ne kai ni hadisi ne dogo yan koshi kawai akai hadisi ne mai labari mai dadi a وفي الحديث ما أتر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية magana da ne ɗan ba wani bawa da zai zo ya koyi wani abu a boye na aiki alheri illa albasa wallahu rida'a ba sai sai Allah ya ya sanya masa mayafinta alaniyatan a fili ita wannan aikin da kai na alheri sai Allah ya fito da kai fili ya saura ma kanji cewa wani shine ne yin kaza lokaci kaza ranar hankuri za a yi ba duk abin da kai a goyi kuma kamar yadda muka faɗa da cikin fa'idodin ma a duniya ma bayan ka mutu sai an faɗa abin da ya rubuta ni zai ladi ne yake in ya zo gandun albasa a misali ya ta kai abinci ya ga an gano dama in ya tura ma kayan abinci zai sa fi sabilin layi inna ma ni da yamu kuma liwaji lillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura saboda haka idan aka ya ji ana yin surutu wace gari a wannan unguwar ya ji ana ta magana ai jiya wani ce ai na ga buhun shinkafa a gida na kaza wallahi ni ba na gani to yau ya kamata kan wanda ya bafi zai canza unguwa zai koma ga shige sai kun manta sai ya ci gaba haka yake yi kaga ba gane ba sai da aka zo yi ma wankan gawa masu yi ma wankan gawa suka ga alamar da ko a nan kun san su balarabe ba ya daukan kaya ba wuce ne kawai za a ga yana dora kaya ina ga ba shi za din sauran garuruwa kallon ba ka tace mana cewa gaba ɗaya jokin babu nan kake dorawa 50 kg 100 a mala sai ba hauji to saboda haka shi ne to sai Allah ya sanya wa mutum wannan bayakun addini na girmamawa alma'anar sani ma'ana ta biyu anna man abada Allah wa da'ahu duk wanda ya ba Allah ya bauta Allah kuma ya zuci wa dalaba da zahu fi duniya ya nemi yadda Allah sai a duniya bi amalin ta wani aiki da yi fa na ta min amalihi asarun makruha lin nufus sannan wajen yin aikin aka sami wani kunji kunji wasu abubuwa da za su bata wa rai za ga wani aiki ba aiki alheri ne amma ya bata wa rai ko ba haka bane ba ma kake yanzu da yara za su zama mutane amma wani zai zuwa haka kuma a rika cin din duniyar ka a rabo yanzu so kake ma makota ne za ka raba musu wani abu amma a hakan sai ranka ya baci in baka yi da gaske wata za ka yi kare ka bata an fara raba wa mutum biyu mutum da za a ba daga mutum arba'in da wani abu ko hamsin saboda wani abu da wani zai yi sai ka ji kawai a fata ba to wannan abu ake yi yayin da za ka aiki alheri wani abu ya taso na ɓacin rai ya shiga kuma sai ya zo da ba ka'ida ce domin shi dan ba zai bar abin titin ya tafi ta halin halin ba ya kawo zazzabai a ci to shi ne ake biya ma a nan to duk lokacin da aka yi wani aiki alheri sai wani abu na wanda ba ka so ya taso fi duniya a duniyar nan fa inna tilka al'asar irin wannan abubuwan da suka taso gaira makruhatin inda Allah to su ba ababen ki bane gurin Allah abin nan da kai ya zo sa ba da shi kuma sai Allah ya canza ya ko ba alheri zai zame ma alheri bali ya mustahabba bari wannan zance wannan abin ma shi Allah yake so ya gwada ka ya ga ya zaka an gane ko yawwa mahabubatin lahu kuma abun so ne gurin Allah waɗai ba su yayin da kuma abin soyayya ne abu ne mai daɗi gurin Allah maɗaukacin sani. Li kauni ha na sha an ta aki domin abin ya taso ne wajen yi wa Allah biyayya. A filin bal ma ka je an ji an bata ba, kallon bal in ka je yanzu sai an bata ba rai. Saboda haka da ne an bata kuma ka jure. To me za ba ka jure na wajen bin Allah ba. Duk wani abu da za ka yi na duniyar ma akwai ɓacin rai a ciki. kuma za ka jure to ni ma ne aura wanda za ka jure shi ne rabon Allah shi ne abin da malam yake faɗa ana ni kauni na na an sa'adi saboda sai malam yake bani ya mustahabba mahabubatu wadai ni kauni na na an sa'adi domin ya taso ne daga yi wa Allah biyayya wati ba wa zati da biyayya ga yarda da da biyayya ga yarda Allah fa ikhbaru bi zalika lil amilina fi dunya sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ba da wannan labarin ne ga wanda suke ma'aikata a duniya fi da ɗibin da kulobi an faɗi wannan ne don da ya ɗawa zukatan ya Allah yi fara aminu ma waje da fi duniya an gane ku domin kar a kan ya mutu yi fara aminu ma waje da fi duniya don kada abin da zai samu a duniyar nan ya zanto ya bata masa au a hausa kenan wai bata ma rai karka damu ka dauka cewa dama dole za a haɗu da wannan addini wala da hadisin mursal akwai hadisi mursal da yake cewa kullu shay'in naqisun fi urfin nas fi dunya idan tusiba ila da'atihi wa ridahu fa huwa al-kamil fil haqiqa duk wani abu da zaka ganshi tawaye a ganin idan mutane ko a urfin mutane a wannan duniya idan tusiba ila da'atihi wa ridahu idan aka jingina abun zuwa ga biyayya ga Allah da neman yarda Allah kaga an samu wani ne tangarda to dirin wannan abun ba huwa kamilu fil haqiqa to ku dai cewa duk tangardan nan da ake samu sai ta kan gurin an samu tangarda kan gurin ma to cikakke ne a gurin Allah duk da ana gani a physically a fili cewa akwai tangarda guri kaza da kaza an samu obstacle to wannan ba ya hana shi ya cika a gurin Allah kuma shine abin da ake yi dan ka zo garin yin alheri wani ya ji duniyarsa an yi wani abu ɗari ka so ka yi amma da ka same arba'in ko hamsin to abin da ake nufi to Allah zai cike ma ya zama ɗarin shine fa huwal kamilu inda Allah cikakke ne a gurin Allah madaukakin sarki fil haqiqa kalu fan sa'idi a yabu mai rinin mit misali cewa warin bakin mai azumi mun yi bayanin sa tun a farko ya bi kankin almiski nawul muzunibina to ga wani wa'azi na kalmomi kukan ne masu zunubi mutum ya zunubi ya koma ɗaki ya rika kuka ala an fufi ma kan kansu ni kake yi dan tsoron Allah abdul min tabiyi ya buka zauna ga wata cewa subhanallah subhanallah mutum ya yi zunubi ya koma ya kuka yana tuna Allah shi kansa wannan ai duba ne domin na cewa annadamu tauba shine kaida tu nadama ma tuba yawwa ya wanda zai zo kuma za a ce ya je ya ce an bashi gatanin zunubi ya dauko shi yana misalin zama yana ta cewa ai kawai ta cewa astaghfirullah astaghfirullah kuma zuciyarsa ba ta gaya ba ba ta rika jin yayi wa Allah komai ba ya bu wannan wanda zai koma ya kuka akan saban da yawa Allah bai ce komai ba ya bu wanda ya rika tarbiyya yana cewa astaghfirullah ya bi to sai dai shi kuma wanda ya haɗa biyun shi kuma ya bu wannan ya faɗa kuma sannan ya yi kuka da bakinsa to shi ne a wanda ko da idonsa sai ce min kace yati abdul bin tafi in kisarul muqbitina li azamati huwa al-jabr ku sani cewa wato karyewar masu kankan da ke zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda girman Allah to wannan shine girman mutum ya zo duk abin da ya shafi Allah madaukakin sarki ya rika jin cewa bai kankan da kai zuwa ga Allah to wannan shine girman zannul khaibina min sadwatihi sannan wato zillul khaibina min sadwati huwa da izzu eh kaskanta alkhaibina wato masu jin tsoron da bukar Allah madaukakin sarki duk wanda yake jin tsoron kada Allah ya kama shi da wani abu huwa da izzu to a gurin Allah wannan shine daukaka eh wa'azi na hudu yake zuwa sa'ina li ajalihi wa shabau mutum ya bi yunwa saboda Allah kamar mai azumin kenan to shine koshin akajihum fi dalabi marzati huwa al-ghayb sannan mutum ya ji kishirwa dan neman yarda Allah shine koshi daga kishirwar domin mun faɗa a riyu shine koshi daga ruwa amma lufin abu idan kace rawaitu na koshi amma da ruwa ba rawaitu ban kace rawaitu ka rawaito kenan to saboda haka rawaitu idan ka sha ruwa yanzu ka koshi a larabci cewa in ka ce shabitu waranci kai domin abinci ne ake cewa shabitu in ruwa ne sai ka ce rawitu in ka ce balarabe rawitu to ya gane cewa kana nufin ka koshi ta bangaren ruwa amma ko lukin abu idan ya kawo ma labar na dukkan suna daukar labar ma a matsayin abinci ko yau to sai ya ce kun ji na hudu nabi annabi ya kai sai ya ce nasabul mujtahidina fi khidmati huwa raha wane mutum shan wahalar masu kokari wajen yi wa Allah hidima to shi ne hutun a gurin Allah wahalar da kake sha yanzu a nan to shi ne hutun kuma a gurin Allah madaukakin sarki shi da yake ibnu da rajul kun san malamin zuciya ne eh duk da taban zankara duba za ku rika gani tazkiyatul nufus kawai shi da imamu nawawi ibnu qayyim a ayi malamai ne wato na wannan madarijin salikin an karanta za ga ayi tazkiyatul nufus sosai to suna da wannan sosai da sosai to shi ne ma da yake cewa lamma sun ji nake shahadi ne cikin shahari ramadan wa kamilat nirani shahawati islam ina azala sultanin hawa Allahu akbar yayin da aka an tsaure shi da a watan ramadan sannan kuma wutar da take zabalbala ta sha'awa ita kuma aka bushe ta aka kashe ta ta hanyar yin azumi ina azala sultanin hawa to a wannan lokacin shi kuma me ake kiransa jagora na san zuciya shi ma zai kama gabansa me yake kai mai baro ne ba san zuciya ba to shi ma zai kama gabansa jagoran san zuciya shi ma zai kama wato zai azulu zai bagurin jagora wa tarikin daulatin da hakimin hakili wane mutum sai nan sai zanto wajen daular tun da sun bar gurin san zuciya ya tafi shawa ta tafi shi dan din ma ya bar gurin to yanzu wa zai mallaki fada shine wanda wanda yake da cikakken hankali falan yauka da asi uzur shine ma da yake ne sako bai da wani uzuri domin wani abubuwan da za su iya wato janka guraren da an kawar da wanda ya mallaki hankali yake sawa an kuma hankali ya bar hukunci to ko shakka babu yanzu shi zai mallaki kansa ya rika abubuwan da ya kamata shi da na bada misali satin da ya wuce akwai bawan Allah da ake gaya mana duk abin da yake a kasuwa yake ta singa babban mutum ne kusan kore yake cikin awaja yake amma azumi na zuwa daga ana gobe azumi ya daina ba zai kara yi basiran sallah sai ya dora ka ga maganar da ake yi ai a wannan lokacin lokacin da ya daina komai an daure shi a ruwa ai lokacin hankalin da ya dawo jikinsa kuma wanda ya bar abu wata aya ai zai iya warin sa shekara daya idan a wata ɗaya ba abin da ya same ka ko me ya ka baki ko da kayan daɗi ne yanzu ka ce kawai ka daina cin naman kaza Allah ya kiyaye an gane ko ka ce wata ɗaya ai za ka iya haƙura da yi shekara guda in shi ne magana Allah ya kiyaye mana ai kaga abin da muka ce wata ran ko wata ran na ga yawa wasu mata na ce Allah ya raba mu da cin nama amma na mutane suke ta dariya cin naman mutane ba cin naman kaza ba yawa to sai yace mala yace am ya ga yumul gaflati da kashari ya fi hadin dazan rakkana da dazo alghaibu shine irin asaha girgije ya kai dandazon rakkana da kashayi kama gabanka da kashayi a yi zahar kama gabanka wa ya shamusun nufus wal imani illa yi ya ku kuma wato haduwa shine shimus shimusun nufus wato wal imani ya ku haduwar zukata da imani illa yi ku fito ku baje kolin ku wa ya sahiba amal salihin irtabi ya ku littattafan ayyukan ko takaddu shine sahih jami'i ne na wato as-sahifa ya ku takaddun ayyukan bayan Allah irtabi ku dago sama ya ku nuba salihin da ishai ya ku zukatan bayan Allah irja in ku tsara koma zuwa ga Allah wa ya adamul mutahidi la usdi ya ku diga digan masu yin iri da hali masu ta hajji da daddare ujjuri ku ci gaba da yin sujjada ne rabbiki ku ci gaba da keji da su ku diga digai ku ci gaba da yin sujjada warka in kuma ku ci gaba da yin ruku'i wa ya uyuna almustahidin la la tahja'i Allahu akbar ya ku idanuwan masu ta hajji da daddare la tahja'i kanu qalilan min al-layli ma yahja'un to la ta da in kada ku yi annawmatul khafifa shine wato walla ta da in kada ku yi kola jinjani ko jinjani garku ya ce ku ya ku idanu amma ta hajiri kar ku yi jinjani wa ya zunuba ta'irina la tanjani ya ku zunuban masu tuba kar ku dawo inda kun ta mutu kar ku dawo muku ku tsaya inda kuke ya hayya ya kai to sai ma ne yace fatul fi fadl judi fi ramadan fatalin da yake bayani akan falalar kyauta a watan ramadana wa tilawati alquran da karatu alqurani wa fi sayyani an anas bin an abdul abbas radiyallahu anhu ba qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwa da nas annabi ya fi kowa kyauta wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadana ina yalqahu jibril ai aka ce shi kyautarsa ba ta motsawa ba a cikin ramadana sai lokacin da ya haɗu da mala'ika jibril an gane ko fa idari su bil qur'an fi mudarasa ka faɗa an faɗa shi ne mudarasa fi di alquran shukuri wa kana jibril yalqahu kullu layla malaika jibril yana zuwa annabi kowanne dare ni kare ramadan a watan ramadan fa idari su bil qur'an fi shukurin qur'an wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana yalqahu jibril ko jibril ko jibril da ana faɗa duk kira'a ta zo da shi saboda haka annabi alayhi salatu wassalam lokacin da ya haɗu da malaika jibrilu a jiwatu bil khair min al-rihil mursala ya fi guguwa kyauta guguwa shine misalin da nake ba wa mata in ce in kina so ki gane ya kyauta guguwa take kyauta bayan kin gama shanya kin shanye kayan yara kayan jego ko kin gama mobin sai kawai a yi iska mai kura ta jego da kayan shanya kuma duk ta ɓata gurin da aka yi mobin a lokacin da aka mace ne tsafta ce ta yi motsin a rana ya fi saunawa da bayan jima ta kuma yi to wannan iskar da aka kawo ai ba roƙon ta kike wata kawo musu ko wani zai ma ta tashi kwasowa har bolar kusa da ku da leda da waye duk ta kawo to annabi ya bu wannan kyauta ya fi kowa bai da koyi aikowar ta duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga su ba mai kyau da kai ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wasallam haka ba da aliyu na manjeji saboda haka annabi kyauta yake ko da yaushe mata da laƙastu laulat tahudu kanat lahu nahu eh haka ne ba hasan yace annabi bai taba cewa babu ba ka zo ka ce ba yace a baya to a ba ni da ashhadu an la ilaha illallah ba da duk gaba ɗaya la ilaha annabi alaihi salatu wasalam din nan to amma akwai ta annabi wal isbat da cikin kalmar shahada sallallahu alaihi wasallam to shine malin yake yake gaya mana anan rawahu Ahmad wa Zada wa la yusalu shay'an illa adahu ba taba tambayar annabi wani abu ba ba sai sai ya bayar Allah kai mana wannan baiwa dan baiwa ce Allah yana yi wa wasu mutane a cikin bayi wanda ba za cewa babu an fahimta da ku eh sai ce walil bayaqi ana Aisha radiyallahu anha wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan udilaka kullu asirin wa udiya kullu sa'irin Allahu akbar da ba ya Allah ya kara mata da ta ce annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan Ramadan ya shigo adlaka shine adlaka kullu asiri wato sai ya saki ko kuma ka ce mabniu lil majhul ko in ka kunna ajirin sai a saki kowanne fursunan yauki a sallame shi a ce ta bayan ɗan ɗan ta ko iya kunna sa'in sannan duk wanda ya tambaya sai a bar da abin da ka roka sai an baka wasu da abai haka har a rana wasu wato mutane zuwa suke gurin annabi tambaye shi wani abu dan zai iya cin baki ya baka malai yace aljudu huwa shi'atul ada yalwat kyauta wa kasratu ilayhi da yawa wallahu ta'ala wato yusafu bil jud Allah madaukakin sarki ana kwatanta shi da aljudu zamu ji baiwa ba fi farawatin bi an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha jawadun kulli yuhibbu al-juda Allah madaukakin sarki mai kyauta ne kuma yana son kyautar karimu karimi ne yuhibbul karam kuma yana son karam mun faɗi me karamci mutum ya zo kai komai zai baka wani abu haka kawai shi ne karamci ko kuma kayi mara aikin leburanci da ya zo biyan ka sai rinka ba shi ma karamci ne kamar sani rajulin fi a nan ɗauke sai ce wani fudail fudail bin iyad hamamatul masjid ko asalin fudail bin iyad kowa ya san titi da nafa ne shi tara hanya yake shi yadda yake titi da nafa din sa ba sai kai muku takarda ya ce yau zan tara hanya kaza kuma kuma sai yayi ayar aikin hajji fudail bin iyad yake tarwa ya mutu kwaci amma aya ɗaya ya ji alam ya ne lillazi na amalu an takka a kulubu mai zikirillah ya rika kuka asali ya haura ya zai sata ya ji wani yana kiyamu laila a gidan da ya haura ya ji ya biya wannan aya da ya zo ya tuba to sai da yanzu saboda bautar Allah tattabar masallaci yake cewa kullum ba kai saka ta littafi na bayan Allah da suka bi Allah ba in dai littafin ya cika littafi babu ko dai ne ya ba Allah shi yasa nake faɗa kar wani ya zo gaya ma cewa yaron kai ta zo na rashin ji wani ya zo ya ce kyale shi kai ma haka kai wannan ba magana ba ko dai ne ya ta yaran sa ba mu ji ko daya ya ta zo ya biyo dabi'a ta ba ko kawai ta dage yawa kai da gaske inna la la yubi'u ajran muhsini Allah ba zai tozartar da kai ba sai na umar na ce wasu iyaye mata na ce kun san waye da suka yi juran ce to dan tauri ne na ce ayan ka kun tauri wani dan tauri babu saboda kawai ka miƙe sheke abubuwan da aka yi na kurakurai lokacin kana yaro yanzu karka yadda dan ka yi ta shi kenan Allah ya dace da mu to shine ma da yake cewa inna Allah ta'ala yaqulu fadalu bin ya Allah yana faɗa kullu lailatin kowane dare alal jawabi ni ne mai bayan baiwa wa min judi kuma daga gare ni baiwa take wa anal karim wa min karam ni karimi ne kuma daga gare ni karamci yake wa fallahu subhanahu ajwadu li ajwadi ajwadu ajwadi ku dani Allah barakatin sarki shine mafi baiwar masu bada wato kyauta mafi kyautar masu kyauta wajuduhu yutadabu fi awqatin khassa sannan ku sani baiwar Allah ana lullun kaji a wasu lokuta ke bantattu ka share Ramadan Allah yana baiwa kowanne wata yanzu ne a Sha'ban yana sauran watanni amma yana linka ta a Ramadan wa bi unzila qawluhu ta'ala domin a wata Ramadan ne Allah ya saukar da fadin sa cewa wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun da zarar bayinka bayi sun tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun ina kusa da su ujibu da wata da'i ina an ga addu'ar wanda ya roke ni ila da an da zarar ya kira ni fa yastajibu li ku nema an sawata wa li yu'minu bi ku imani da ni kawai la'allahu yarshudun wato ko sa shari'a shine malamin suka ce duk su'al ta alqur'ani gaba daya idan ta zo alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa a ce ya kabi raka amfani sai a ce kulil amfani lillahi wa rasul sai Allah ya faɗa amsa يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم أما يعقل كان سؤال كالدعاء سودة الدعاء عبادتي sai Allah bai ce kul inni qaribun ba kawai da zarar bayi sun tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun bai ce fa kul inni qaribun ba domin addu'a tsakanin gari da Allah an fahimta da kyau ko yawa saboda haka shi za annabi yace addu'a huwa ibada wanda baya addu'a ai ya bata ce ni kuma idan dai kaza kana addu'a kullum to ka gode wa Allah domin da Allah baya san amsa ba to ba zai baka damar ka roƙe shi ba ba kawai ne hanyoyin biyan ne kai baka san wanda aka biya ma ba to ma an gaya ma ko dai a canza ma da wani abu da ya abin da ka roƙa ko kuma a ba ka abin da ka roƙa ko a ajiye ma sai a lahira sai uku nan kana in dai kana addu'a ka daina wasa da ita kai cigaba da yi akwai wanda baya iya addu'a yawa ولما كان الله تعالى جبل نبيه على أكمل الهيئات yayin da Allah madaukakin sarki ya gini shine jabala ya gina annabinsa akan mafi cikar wato kamar kamala shiga yanayi wace rafiya kuma miji daukaka kama fi hadisi abi huraira kamar yadda ya zo a cikin hadisi abu huraira radiyallahu anhu inna ma bu isu li tamima makarim al akhlaq yace an aiko ne dan in cika manya manyan dabi'u eh dabi'u masu karamci yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nati ala islam annabi ya fi kowa kyauta ta kiba kaidi duk kyautar mutum bai kai annabi ba kamar annahu abdaluhum kamar yadda annabi ya fi kowa balala wa asjahu kuma ya fi kowa gwarzantaka wa akmalu kuma ya fi kowa cika fi jami'il awsafi da hamida a cikin dukkan zubobi ababen yabo da ka sani da wanda baka sani ba to annabi ya fi kowa cika shi za ya kace ba za ka ga malaman da suka san waye annabi za ka sun gaya ma in kace ka yi mafarki da wata dabba sai a ce ka rauna annabi domin shi ne mafi cikar kalma ba a mafarki annabi a dabba kun ban da ko ko yawwa ko a ganji da ke ka wani dan jariri wani yake mun ya ga wani jariri ya zo sai gaskiya ba annabi ka gani ba to wannan shi ne to sai yace saboda kun ga lokacin da yake rayu da lokacin da baya nan duka kamannin sa ko da yake a cikin suke a cikin suke saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan wa kana juduhu yajma'u anwa' al-judi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam kyautar da yana kar yana tattaro dukkan nau'o'in kyauta wa kana judu sallallahu alaihi wasallam yutadaa'u fi ramadan shi ma kyautar sa yana lullun ta ne a ramadan ala gairi min shuhur sabanin wani watan duk wata annabi yana kyauta amma Allah da ne yazo dogulin yake kama annabi da rabbahu yutadafu fi ayda kama yadda baiwar ubangijin sa ba shi ita malinka ta ake har yau sai malin ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yantaki huwa wa jibril fi shahri ramadan suna haduwa shi da malaika jibrilu a watan ramadana wa huwa abdul malaikati wa akramuhum shi ko malaika jibrilu shine mafi girman malaiku kuma shine mafi karamcin wa idarisu alquran alladhi jaa bihi ilayhi shi tukuri da alquranin da shi ya kawo masa wa huwa ashraful kutubi wa abdul kuma shine mafi daukakan littattafai kuma shine mafi falala shi qur'ani wa huwa wato ya hutu alal insani wa makarim al akhlaq shi kuma littafin yana kwaitarwa akan kyautatawa da kyawawan tabi'u wa kad kana hadal kitabul karim da sallallahu alaihi wasallam khuluqun wa ne mutum wa kad kana hadal kitabul karim lahu sallallahu alaihi wasallam khuluqun lalle wannan littafin ko wanda yake mai karamci mai girma nasa ne ko kuma ka ce lahu sallallahu alaihi wasallam khuluqun annabi alaihi salatu wasallam ya zo da wasu dabi'u daban-daban a cikin wannan littafin akan kansa yana da dabi'un kuma littafin ma ya zo da dabi'u daban-daban bi haythu yardi li yardahu wa yakadu li tuqadi tuqadihi sai da hatta annaba ko kuma ka ce lahu sallallahu alaihi wasallam khuluqun annabi yana da wasu dabi'u da ta yadda yardi li yardahu yana yarda ne da abin da Allah ya yarda ne da abin da kuma littafin ya yarda ne wa yakadu li sukadi sanan yana fushi da fushin Allah madaukakin sarki in kaga annabi ya fushi to Allah aka taba akan kan da annabi baya da shi wa yuzariu ila ma hatta alayhi sanan yana gaggawar zuwa ga abin da Qur'ani yayi kwadai tar akai maliki wa yamtani wa amma da jar'anu sannan yana hannuwa duk dangane da duk abin da littafin ya yi hani a kai to shi ma yana hannuwa kai ma wanda kake bin annaba ake kamata ka zama bali hada kana yake za a fujuduhu shi za ake ninka mar ne wato baiwa wakinsa wa ibzaduhu fi hada sha'r da kuma falalarsa a wannan watan li qurbi ahadihi bi mughaladati jibril saboda kusancin wato haduwarsa da alƙawari da aka yi manzo haɗuwarsa da mala'ika jibrilu wa kasarati mudarasatihi lahu da yawaita karanta alqur'ani da suke na ne hadha alkitab alkarim na wannan littafin mai karanci alladhi yahutu ala almakarim waljudi littafin da yake faɗaitarwa akan wato makarimul akhlaq kyawawa wani ɗabi'u waljudi da kuma baiwa wala shakka anna almukhalaqata babu makawa na cewa mu'amala ta kuduwa tu'tiru wa turatu akhlaqan min al-mukhalif Allahu akbar kun ga wata karwa da ya faɗa yace wai babu makawa annal mukhalafata haduwa da wani abu to shiru tana yin tasiri wa turitu akhlaqan min al-mukhalif kuma tana gadar da wasu ɗabi'u da wanda kai mu'amala ne da yake zuwa faɗa anan cewa tunda Qur'ani yana cike da ɗabi'u kyawawa da baiwa goki kala kala kuma annabi ba shi da abokin da ya fi alqur'ani to saboda haka ko shakka babu duk da yawa alqur'ani sun zama abokansa shi za mu ga magabata da da zara Ramadan ya zo sai a ajiye komai komai a koma tafsiri da karanta alqur'ani domin wannan dabi'un gaba ɗaya sai ma kabi ka tafanti da su wannan ma'anar wato ibnu rajab a duniya ne wannan ma'anar kalmomin su ne ba wa'azi wa'azi yanzu ake mana kalmomin nan wato kalmomi ne masu ban sha'awa to mu'amalar ka da alqur'ani da ta kuɗe ɗaya ne ka da shi da sanin ma'anonin ka a ramadan shi zai sa ka ɗebi wasu ɗabi'u kai mu'amala da su to shine ma da yake wa bi wa bi tabahu julihi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan bi khususihi fawaid dangane da lillin kamar nan ne gurin tsayawa an gane ko eh amma na so a ce na ga cewa min hawa min hadisi suna karkashi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ji mana amma kabar mu manta cewa gobe muna da karatu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kuma kun zama ɗaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi a'ranina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين